الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ تفسير من رمضان شكرا تقول إيه تريكه لا أربعين مشكلة hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ne da shekara dubu biyu da ashirin da biyar da Madina a yau insha Allah za mu yi majalisa na goma sha hudu ko muna cikin suratul tawba jiya mun tsaya karshen aya ta bakwai ko ta shida ta shida yau kuma za mu tashi da farkon aya ta bakwai inda ubangiji ta ala ke cewa sai ku yakunu mushriki na abu min Allah
أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين Ubangiji ta ce kaifa ya kunu lil mushriki na ahadun sai a je zama mushrikai suna ya zama suna da ragowan wani alkawari inda Allah a wajen Allah bayan sun warware alkawarin da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun sa ha'inci da munafurci a ciki je mun yi bayanin ubangiji ta'ala ce duk ya jefar musu da wato alkawarin da aka yi to da haka tunda sun sa ha'inci a ciki yanzu ba su da wani alkawari na cewa ba za a yake su ba wa inda rasulihi ta ya zai zama suna da wani alkawari a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk an jefar da alkawuran illa allazina ahadtum sai dai waɗanda kuka yi alkawari da su inda masjidil haram a wajen masallaci mai alhurma shine a makka wato shine alkawarin da aka yi na sulhul hudaybiya wanda aka yi alkawarin shekara goma babu yaƙi tsakanin su da musulmi tsakanin quraisha makka da musulmi an yi wannan sulhu a shekara ta shida wasu suka ce shekara tara to wannan alkawarin shi yana nan amma da sharaɗin cewa idan sun kiyaye shi in ba su kiyaye shi ba to shi ma za a jefar da shi kuma ba su kiyaye ba bayan shekara biyu suka wargaza suka je su suka taimaki banu bakra domin su yaƙi kuza'a kuza'a kuma halifofi ne na manzon Allah ta sama ma'ana alam ma'ana akwai yan uwantaka akwai yarjejeniya da kawanciya tsakaninsu da musulmi saboda haka sai suka yaƙe su suka karya wannan alƙawari to shine shine aka je aka yaƙe su hijira tana shekara takwas aka yi fatahu makka to bangiji ta Allah ce sai dai alƙawarin da aka yi na sulhul hudaybiya famastaqamu lakum abinda suka daidaita a gare ku suka kiyaye na alƙawari fastaqimu lahum kuma ku daidaita a gare su ma'ana ku cika musu alƙawari matukan ba su warware ba kar ku warware a cika wajen tafiya haka babu yaƙi ne inna la yuhibbul muttaqin ubangiji subhanahu wataala yana son masu tsoron Allah masu cika alƙawari amma kafirai ba su cika wannan alƙawarin ba sun yi yaudara yasa da suka yi yaudara suka taimaki makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune bani bakra shikenan sai aka jefar musu da alƙawarin su kuma aka zo aka yake su aka ci galba akan su wannan kalma ta al-mushrikun tana ta maimaituwa tun jiya ana cewa mushrikai mushrikai su wane mushrikan ne akwai wani abu da ake ce masa al-alfazu shar'iyya wato lafuza na na shari'a asali yana da ma'ana da larabci amma kuma shari'a kuma ta bashi wani ma'anar daban dan zaka fassara shi sai ka fassara shi da haqiqa shar'iyya idan an ce mushrik mai tarayya kawai wanda ya tara wani abu da wani abu amma anan ana nufin wanda yake bautan wani abu tare da Allah ina bautawa Allah ko ina bautawa gunki ko ina bautawa wani mutum daban ko wani abu daban wannan shi ake cewa sa mushriki to duk wanda kafircin sa ba irin wannan bane to ba za ka ce masa mushriki ba misali a ce ga wani nan yanzu shi kuma baya bautan Allah baya bautan kowa kaga shi sai ka ce masa kafirun kafuri kenan shi kuma kafuri ne kan tagaryan kafuri to amma mushrikin shi ma kansa kafuri ne domin yayi wa Allah ta'ala taurin kai ya ki ya kade ta Allah ta'ala shi kade amma wanda kwata kwata bai da addini me yake ce masa ne a Najeriya sai ga ne yake ce musu komai sai ga ba su da wani komai su ba su ba ba su da addini komai sunan su kafurai da duk wani ma wanda yake wa Allah shirka in dai ba musulunci kake ba to sunan ka kafuri ko ba yahude ne kai ko ba nasare duk sunan ka kafuri kawai to sannan kaga akwai munafiqun kuma akwai munafiqun suma munafiqun lafazi ne na shari'a asalin kalmar nifaq wayo ne da boye abu sun ce asalinsa daga daga daga abun nan ne me suna wannan abu mai wayon nan kurege kurege ya gidansa zai je waje dan wani dan mafita a can karshe sai dan lullube shi yanda in ka koro shi na da zai kulla ta can to shine abin nan mai gida biyu ke mai kofa biyu to shine sai aka siffanta munafiki da wannan yana tare da mu'mine kuma yana tare da kafirai in mu'mine ne da galba yana tare da mu'mine ba za su taba shi ba in kafirai da galba yana tare da kafirai to da haka munafiki shine wanda yake koye kafirci ya bayyana da musulunci shi ma lafazi ne na shari'a sannan akwai musulmi al-muslimun su ne wanda suka miƙa wuya asalin al-muslim wanda ya miƙa wuya kawai sannan na nufin wanda ya miƙa wa Allah ta'ala wuya ya yi imani da Allah ta'ala shi kaɗai su ne muwahidun masu tauhidi kenan wanda suka kaɗai ta Allah ta'ala a wajen ibada za ka yi an ce musulmi wanda ya yi imani da Allah la da kulul jannata illa nafsun muslima ba mai shiga aljanna sai musulmi ma'ana wanda ya imani da Allah ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran duk abin da ya waje ba imani da shi ranar lahira da sauransu kaga wannan musulmi duk wanda ya faɗi la ilaha illallah sunansa musulmi amma kuma akwai kuma mu'minun akwai mu'minai shi ma lafazi na shari'a shi ko mu'mini shine wanda bayan ya yi imanin kuma ya kyautata ayyukansa shine musulmi na gari kenan musulmi na gari shine mu'mini إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون kaga mun karanta shi a farkon suratul anfal wanda suke da siffofi na nagarta wato mumini bawan Allah shine ake cewa mumini nagari mutumin kirki kaga musulmi ne kuma mumini to sannan akwai fasiqun fasiqun fasiki shi ma lafazi ne shari'a me ma'anan fasiki shi ne musulmi wanda ba nagari ba musulmi mai saba wa Allah subhanahu wataala domin fusuk shi ne mai fita daga da'an Allah to duk musulmin da yake dawwama yana saba wa Allah subhanahu wataala yau da gobe to ana ce masa fasikun fasiki to amma kafiri ma ana ce masa fasiki saboda shi ma ya fita daga da'an Allah subhanahu wataala sai ga an ce ma wani musulmi ne eh musulmi ne amma fasiki ne to ba nagari ba kenan wani musulmi ne a musulmi ne mumini ma'ana bawan Allah kenan to anan wannan sura tana magana akan mushrikan makka wanda suke hada bautan Allah da bautan gumaka to ake ce musu mushrikun eh sun hada kafirci da kuma shirka suna bautan Allah suna bautan wani abu daban to duk wanda ya Allah ta'ala shirka kafiri ne don ya warware la ilaha illallah in an ce la ilaha illallah ma'anar salama abu da bi haqqin illallah ba a bauta da gaskiya sai Allah to ana samun mai da'awar musulunci ko ya zama mushriki shine kamar ce yana sallah yana azumi duk Allah yake yi wa amma kuma yana zuwa yana yi wa kabari tsawafi yana yi wa kabari nafila raka'a biyu yana roƙon mai kabari ya bashi arziki ko ya bashi da ko ya bashi lafiya to wannan mushriki ne ya fita daga addinin musulunci gaba ɗaya domin ya haɗa bautan Allah da bautan wani kuma kafircin da zai fidda shi daga musulunci gaba daya da zai dawamar da shi a wutan jahannama shine ibn qayyim yake cewa fashirku fahzarhu fashirkun zahirun zal qismu laysa biqabilil ghufrani wa hayatikazu niddu lirrahmani wa hayatikazu niddu lirrahmani ayyan kana min hajarin aw insani yad'uhu aw yarjuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu ka mahabbati dayyan shirka na zahiri akwai na zahiri akwai boyayye ka fakiya shirka shine rike wani abu ka ka daidaita shi da ubangiji subhanahu wataala sai ka ce wa shirka musawatu ghairi llahi billahi fima huwa haqqun lillah ka daidaita wani Allah da Allah a abun da haƙƙi ne na Allah ibada haƙƙi ne na Allah addu'a haƙƙi ne na Allah in ka daidaita wani da wani da wani ka daidaita Allah da wani a ciki to shikenan kai shirka kamar da zaka roki Allah ya baka lafiya zaka roki wani ya baka to kai mushriki ne ka roki Allah arziki ka roki wani ma ko lafiya ka roki wani ko da ka roki wani duk wannan shirka ne ko sarfu ayi nau'i min anwa'il ibadati li ghairillah ka sarrafa kowane irin nau'i daga cikin nau'in ibada in kai wa wani to ka zama mushriki ka fita daga addini in mutum ya mutu Allah bai zai gafarta masa ba kuma zai shiga wutan jahannama zai dawwama a cikin wuta to shi ibn qayyim ce ka kiyaye shirka wannan bangare baya karban gafara zal qismu laysa biqabilin ghufrani wala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi duk wanda Allah shirka bai zai gafarta masa yaje to shine ka riki kishiya wani abu daban ka daidaita shi da Allah ko mutum ko dutse ya da'uhu ka daga hannu ka roke shi saboda addu'a ibada addu'a ibada ne ibada kuma ba wanda ake wa ita sai Allah shine ma'anar la ma'budu bi haqqin illa Allah shine ma'anar la ilaha illa Allah ko ya yi maka wani masifa ko ya baka wani abu wani abu na alheri maimakon ka roƙa wajen Allah ta'ala sai ka roƙa wajensa isti'ana ko istighatha wani istaghatha min ghairi Allah faqad ashrak wanne ne nemi wani yayi masa wani bala'i ba Allah ba yawa Allah shirka ya zama kafiri wa idza ista'anta fasta'in billah in zaka nemi taimakon taimako akan wani abu na bukatunka ka nemi taimakon Allah shine ma'ana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to da haka ga Allah ta'ala kake neman taimakonka ko kuma ka so wannan abin irin son da ake yi wa Allah shi ma shirka ne ballatana ka so wani abu sama da yadda ake son Allah ka fita daga musulunci wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah daga cikin mutane akwai masu riƙon wasu abubuwan bauta su so su yadda ake son Allah to duk wanda ya so wani abu yadda ake son Allah to yayi wa Allah ta'ala shirka shi Allah yana son sa so na kololuwa shi yasa aka ce innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum son da ake masa daban ne shi ya halitte ka shi yake azurta ka shi yake raya ka shine mai aljanna da wuta ya za ka yi ka so wani irin son da ake wa Allah ta ya za ka yi ka saba wa Allah ta'ala in kana in kana son sa law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muhibbu idan soyayyanka na gaskiya ne za ka yi wa Allah da'a ba za ka saba masa amma ba za ka ji mutane suna magana son Allah ba wannan sai a karatun ahlus sunna sai dai a dinga maka magana son annabi dan ma ana fakewa da guduma ne a bikar sana ana so a cusa maka son wani ne sai a dinga cewa masoya annabi mu ma to amma fa wani daban ne ake son a cusa maka son sa in an taba annabin ba hankalin su ba tashi amma an taba wancan din wancan waliyin ko shehin da ake so a cusa maka son sa to nan fa ido zai yi ja sai inda karfi ya kare amma shi Allah kan ba a ma maganan soyayyansa kuma shine a gaba manzala kuma yace salatu man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an yuqdhafa fi an-nari وأن يك وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار abubuwa guda uku in ka same su to ka samu imani ka so Allah da manzonsa fiye da komi fiye da kowa son Allah shine a gaba sannan son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka so mutum don Allah yana son Allah ne shi yasa kake son sa yana son addini shi yasa kake son sa kaga kana son sa saboda son da yake wa Allah ka so Allah ka so masoyin Allah sannan ka ji ba ka son koma kafurci bayan Allah ya tsamar da kai kawai da ba ka son a jefa ka a wuta so da soyayyan Allah ta shiga zuciyanka da addinin Allah to ka san girman ubangiji subhanahu wataala jalla jalaluhu wannan shine a farko sannan sai son manzo Allah ta sama ya biyo baya shi kuma ka so shi fiye da kowa fiye da babanka da mamanka fiye da kowa la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in imanin ka bare ka sai ka so manzo Allah ta fiye da mutane gaba daya fiye da babanka da mamanka da danka da kowa da matarka da kowa da kowa amma soyayyan tana biyowa bayan soyayyan ubangiji subhanahu wata'ala ne son Allah son manzon Allah ka ji a zuciyanka su ne a gaba su ka fi ganin girmansu su suka fi matsayi a zuciyanka in an ambace su daban kake ji a zuciyanka sannan ka musu biyayya sau da gaba in Allah yace kai kai yace ka bari ka bari shine alama son manzon Allah kuma in yace kai kai in yace ka qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah gaya musu in kun ce kuna son Allah to ku so manzala ta sa ku so ni abin nan ku bi ni in ka bi Allah ka bi manzala ta sa shine alaman kana son Allah kuma alaman ka dai soka Allah yana son ka kuma zai gafarta maka zunuban to kaga baraka kwatanta son Allah da son wani ba in ka kwatanta kai wa Allah shirka wallahi wani abu daban inda zaka gane cewa ka fi son Allah akan kowa shine in an taba Allah hankalinka ya tashi fiye da kowaye aka taba a duniyar haka nan manzala ta san an taba shi hankalin kai tashi fiye da kowane mutum da za a taba a duniya amma inda za ka gane akwai rauni na son Allah a zuciyanka shine a taba Allah baka ji komai ba a taba manzala ta hankalin ka ba zai tashi ba amma aka taba malamin ka ko waliyin ka kaji hankalin ka ya tashi idon ka sun yi ja kamar zaka bugi mutum kamar Allah aka taba ba ruwanka to kaga ka fi son sa akan me yanda kake son Allah kan yanda kake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka abun ba a baki bane ba a baki bane a aikacin girmama shi ka bi sunnarsa ka kare sunnarsa ka bi shi sau da kafa ka kare masa duk wani abu da za a kawo na tawaya a danganta masa shine alaman kana son manzon Allah ta sawa kuma shine alaman kana son Allah sannan yace ka abun nan daga cikin alamomin abubuwa na shirka babba ka ƙaunaci wani kamar yadda ake ƙaunatan Allah ka ƙaunaci rahamar wani kamar yadda ake ƙaunar rahamar Allah ma'ana ka ce aljannan ka a wajen wani kake son ta ba kuna ji ana faɗa ma wane shine mai kyautan aljanna kai aljannan ka ba wurin Allah kake so ba wajen wani shehi kake so to alama wannan shirka ne ko ka ji tsoron wani irin yadda ake jin tsoron Allah kaga kenan shine kake tunanin zai kare ka daga wuta ba Allah subhanahu wataala ba wannan duk shirka ne so da haka duk waɗannan abubuwa idan kana yin su sunanka mushriki baka da bambanci da mushrikan makka kuma ko da ka ce kana haka don su shigar da kai wajen Allah sai a ce kafiran makka ma haka suka ce ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa suka ce ba ma ba muna bauta gumaka bane fa don kan kansu muna bauta sai don su shigar da mu a wajen Allah da kaga baka da bambanci kai ma da wannan Allah ta'ala shi kadai ne ba bukatan wasiɗa wani ya zo kai kamun kafa da wani kafin ka bauta Allah ta'ala a'a ka bauta masa shi kare to shine ubangiji ta'ala ya ce to wa'annan mushrikan ba su da wani alƙawari tunda sun yi wa Allah ta'ala shirka waɗanda aka yi alƙawari da su na sulhul hudaybiya wanda mun bada kisan sulhul hudaybiya anan kwanakin ba su alƙawarin su na nan matikan ba su mai ba ba su warware ba to amma sun warware su ma an jefar da alƙawarin kuma an yake su amma in ba haka ba in kai alƙawari ka cika cika alƙawari alama ne na tsoron Allah inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son masu tsoron Allah sai Allah ta ce كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون بنجي تالاتي كيف سيادي إذا مسنا دوني القوري نتشوى بزاء يا كيسوبا وإن يظهروا عليكم إذا سنسى مداما أكمكم la yarqubu fikum illan ba ta kiyaye wani dangantaka da ke tsakaninku wala zimma ko wani alƙawari in sun damu daman su kashe ku duk alƙawarin da kuka yi da su to za su jefar da shi saboda haka kuma kar ku rike wani ba wani alƙawari ku jefar musu da alƙawarin su kawai domin idan kun sake cewa akwai alƙawari ba za su yaƙe ku ba suka je suka yi shiri kuma suka zo suka yaƙe ku za su ji muku saboda haka sai ku jefar musu da alkawarin su in kun ga alaman da su warware alkawari cewa fa yanzu ba mu da wani alkawari kai mu ma a shirye muke yurdunakum bi afwahihim za su dinga gamsar da ku da bakin su su zo suna muku zakin baki ai a muna tare da ku a ai mu yanzu mun zama ƴan uwa ko kaza kaza wata aba qulubuhum amma zukatansu sun ki a zuciyansu kuma suna kin ku saboda haka a zuciyansu suna jin haushinku suna neman su halaka ku amma a baki kuma za su zo su muku mel-mel-mel wa aksaruhum fasiqun mafi yawancin su fasikai ne waɗanda ba sa yi wa Allah ta'ala da'a to kaga akwai munafurci a ciki duk wanda zai zo ya dinga gaya maka magana da baki ya nuna yana tare da kai amma a zuciyarsa kuma ba tare da kai ya koma gefe tsine maka ma yake yi to wannan akwai munafurci shine zulwa jahili kenan alladhi yati haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin zai zuwa wannan da wannan fiska ya zuwa wannan da wannan fiska ko da haka tunda in sun samu dama za su halaka ku to ba wani alkawari kawai ku shiri kawai ku shiri na yakan su mafi yawancin su fasikai ne ishtaraw bi ayati llahi samanan qalila sun sayi ko sun zaɓi samanan wani ɗan tumuni wani ɗan abun duniya kalilan ɗan kaɗan bi ayati llahi da ayoyin Allah ma'ana sun sai da ayoyin Allah sun karɓi wani abun duniya me sai da ayan Allah shine ka ki aiki da ita saboda wani abun duniya ko ka ki imani da ita saboda wani abun duniya wannan dabi'a ce ta kafurai fasaddu an sabilihi suka tsare tafarkin Allah suka hana abi tafarkin Allah suka zo suka kange suka hana mabiyansu su bi tafarkin Allah subhanahu wataala innahum sa'a ma kanu ya'malun lalle abin da suke aikatawa yayi muni inde wannan shine dabi'ansu dabi'ansu ta farko neman halaka musulmi duk kafirin da yake makiyin musulmi ne ko makiyin Allah ne sai sa Allah ta ce la ladina amanu la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya kar ku riki makiyana da makiyan kuma soya don in kaga bai halaka kawai bai samu dama bane saboda kai sun samu dama za su halaka ku to ba ni magana soyayya tsakanin ku da su ko ni alkawari sannan kuma al'adanci an sani la yarqubuna fikum illan wala zimma ba sa kiyaye illan wata dangantaka da ke tsakaninku wala zimma ko wani alkawari haka abdullahi bin abbas ya fassara bara ta ya to ni ma ai ba quraishin ne kai ma ba quraishi ko ni bani kaza kai bani ba sa kiyaye wannan kuma kai kun yi alkawari da su cewa a zauna lafiya suna warware wannan yarjejeniya haka suke a dabi'an su wasu malamai sun fassara illan da alkawari zimman shi ma alkawari sai zai zama zimman babban alkawari illan kuma alkawari na kebantattun mutane la yarqubuna fikum illan ba sa kiyaye wani alkawari da kuka yi na ɗaiɗaiku wa lazimman ko alkawari na gaba ɗaya na ƙabila duka ko gari duka cewa ba za a yi yaƙi ba amma abdullahi bin abbas ya fassara illan da karaba mun sha ka firin jayarwa ba sa duba dangantaka a da asali kakanku ya haɗa ku ba ruwan su kurmushe ku za su yi sun samu dama ba sa lura da alkawarin da kuka yi kuma na yarjejeniyar zaman lafiya in sun samu dama ba za su yi haka ba to wannan ɗabi'a ne na kafuri na karya alkawari to shi yasa da zaran an ga alama sai a jefar musu da alƙawarin su kawai shikenan a zauna zaman shirin yaki hakan din yafi akan su zo su mamaye ku kun sake kun miƙe gaba kuna gabawa ne abu sai zo su mamaye ku ba ya faru a Banu Qurayza ba lokacin da ake yakin Ahzab a duk inda kafirai ya kamata su shiga tunda taron dangi suka yi an tsare wajen akwai inda duwatsu ne ba da masu haura inda kuma za su taho babu tsaro an tona rami an tona bululu yadda bayan da za a yi su haura inda ya rage kawai inda banu kuraiza suke su kuma an tsawo alkawari da su ba za su yaƙi musulmi ba ba za su taimaki wani ya yaƙi musulmi ba wannan ba ana da nitsuwan cewa wannan bangaren ba mu da matsala banu kuraiza sun tare nan amma yaƙin nan ana buga ana bugawa mutane nan suka je suka loɓa banu kuraiza su kuraishawa da gadafanawa suka cewa banu kuraiza kun ga muhammadu da mutanensa to in ya gama da mu kanku zai dawo ko da haka ku ba mu dama mu shiga ta nan shi kenan sai suka ba da dama suka yarda kaga sun warware alkawari suka taimaki kafurai shikenan aka shigo ta wannan wajen aka zo aka afka musulmi ba don taimakon Allah ba da ya aiko mala'iku da iska ba da sun kurmushe musulmi don sun fi musulmi yawa taron dangi ne ko ta ina kafirai amma Allah ta'ala ya nuna iko sai yakin da kansa wa kafallahu almu'minina alqitala wa kana Allahu qawiyan aziza saboda haka Allah ta'ala yayi me yayi aikin sa ya zo yakin da kansa to kaga wannan shine alƙawari da ake cewa ba sa kiyaye da mushrikan da yahudawan da nasara da waye duka ba a miƙe kafa a sake musu to wannan wannan mummunan ɗabi'a ne in kai alƙawari da mutum ko ba da musulmi bane ka cika masa ko da kafiri kai alƙawari ka cika yawa ba ce dole ba ce sai lalle musulmi ba amma in kaga ya zai yaudare ka to kuma kai ka jefar masa da alƙawarinsa ka ce babu alƙawari tsakaninka da shi ka duba musulmi ci ne fa yace man qatala mu'ahadan lam yari ra'ihat aljanna wanda ya kashe kafirin da aka yi alkawari da shi babu yaki ba zai ji kanshin aljanna ba ba fa musulmi ba kafiri don a nuna maka muhimmancin me muhimmancin alkawari jiya mun karanta ko da a ce wani mutum ne wanda bai kai ya kawo ba shi ba komai bane wani jahili a cikin musulmi ba damu da shi ba sai ba wani amana yake shigo garin musulmi to za a kiyaye masa wannan amana saboda almuslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi zimmatihim adanahum saboda haka musulmi duk jinin su ɗaya ne mutum ɗaya in yaje ya ɗauko alƙawari shikenan ta shafi kowa da kowa ummu hani ta ɗauki alƙawari mace ce wane zai shiga garin madina kar a taɓa shi dan uwanta sayyidina ali yace sai dai in ban gan shi ba tunda mata ke mata ba sa yaki ai da sai a ce mata ba za su ba wani amana ya shiga gari kar a taba shi ba ta je ta ga manzo da kuma ga abun da dan dan mama na ya faɗa dan uwana ga abun da yake na ba wani amana amma kuma ya ce zai kashe shi manzo sun ce kad ajarna man ajarti ya umma hani duk wanda kika ba amana mun ba shi ya umma hani shikenan ko ba za a taba shi ba mace ce kuma in za a je yakin ma ita ba ta cikin lissafi saboda mai girman alkawari shi yasa idan mutum ba cika alkawari to munafuki ne akwai siffa ta munafurci a tare da shi kuma ana gane mutum mutum in ya zama mai cika alkawari din in ya faɗa zai cika in ya faɗa to wannan mutum ne amma duk wata da zai faɗa kawai bare cika ba to maganar sa ruwan kwando ne ba a daukan sa wani mai kima a cikin mutane shi ne yake cewa izama almar'u lan yahfaz salasan fabi'hu walau bi kaffin min ramadi wafa'un lis-sadiqi wa badlu malin wa kitmanu sara'iri fil fuadi idan mutum bai kiyaye uba guda uku ba bai da kima ka je ka sai da shi a kasuwa in ma ba a samu mai sayan sa da kuɗi ba ko da toka ne ka sai da shi bai da kima a cikin mutane na bi farko ya zama ba ya cika alƙawari in ba ya cika alƙawari bai da kima mai kima shine mai cika alƙawari shine wafa'un lis-sadiq sannan na biyu idan baya kyauta bai da kima mai alheri a cikin jama'a mai bayarwa shi yake da kima ai ba sai an gaya maka duk wanda yana abun hannunsa na mutane ne ba wanda ya ba wannan kai kanka ka san mutane za su so shi kai ma za ka so shi zai yi kima da daraja kai zai zama jagora a cikin al'umma abubuwa da yawa za a zo ana neman shawararsa saboda hannunsa a sake in baya kiyaye wannan bai da kima sannan na uku wanda baya kiyaye sirri shi ma bai da kima mutumin da yake kiyaye sirri shine mutum a ce kana tare da mutum amma kana tsoron gaya masa sirrinka ai wannan ba mutum bane ba bakin mu'amala bane ba don zai je ta yadawa amma a ce wannan mutumin baka tsoron gaya masa sirrinka ka amince da shi a ta wannan abokin mu'amala ne wannan shine mutum domin zuwa ka yada sirrin mutum munafurci ne ya baka amana sirri amana ne idan ka je ka yada shi to ka ci amanansa manzo kuma ya ce idan kana magana da mutum yana gaya maka magana sai ya ji dan motsi sai ya waiwaya haka yace to amana ne magana kaga ba son wani ya ji shi yasa ya waiwaya to ya baka amana ne ya baka sirri ne ka kiyaye wannan sirri to musulunci yana tsare irin wa'annan abubuwa shi yasa har kafirai in ka dau alƙawari da su to ka cika in baka cika ba munafiki ne kai to da haka wa'annan kafiran idan suka saba alƙawari to musulmi kuma ba za su rike wannan alkawarin a matsayin alkawari ba domin za su yi musu shigo-shigo ba zurfi ne amma in suka rike alkawari musulmi za su rike za su rike wannan alkawarin bangaje ta ce mafi yawancin su fasikai ne ma'anan fasikai wa'inda ba sa yi wa Allah ta'ala da'a masu warware alƙawari alfusuku shine alkhuruju an da'atillah fita daga da'an Allah shine fasikanci to amma baka kallon mutum ka ce masa fasiki sai in sabon Allah ya zame masa al'ada amma an yi kuskure mutumin kirki ne sai wata ran sai ya saba wa Allah to baka ce masa wani fasiki ne a istilahi a in aka je kowa ma zai zama fasiki kenan ko wanda ba saba wa Allah ne kullukum khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun kowa yana laifi mafi alkhairin mai laifi shine mai tuba to in kace in mutum da zaran yayi sabo shikenan ya zama fasiki to kowa ma fasiki ne kenan a'a sai in yayi yau gobe abun ya zama al'adansa to sai a ce wani fasiki ne zina yake yi shan giya yake yi sata yake ko me ma yake yi in dai yau da gobe mai da sabon Allah al'ada a wurinsa to ya zama fasiki sai ka lanka masa wannan sunan amma in ba haka ba ya zama dai wanda ya saba wa Allah ana fatan ya tuba in ya tuba kuma shikenan Allah ya yafe masa at-taibu min zambi kaman la zamba lahu bai tuba daga laifi kaman wanda kaman wanda bai da laifi daga cikin munanan ɗabi'unsu ishtarau bi ayati llahi samanan qalila suna musanya ayoyin Allah da dan abin duniya dan karami wato ayoyin Allah suke bayarwa sai su karbi samanin kuɗi kalilan ɗan kaɗan. Me wannan? Ma'ana suna sai da addininsu da duniya, suna karɓan duniya don su sai da addininsu. Kaga shi ɗan adam dama yawa gari kamar yadda zo a hadisi, abin nan fa bayi wa linafsihi ko fa mutiquha aw mubiquha kullum ne adama ya gadu fa bayi nafsahu kowa zai waye gari zai sai da kansa ne to amma wani in ya sayar yana yanta kan ne wani kuma yana halakar da kan idan aikin addini kai kaga kana yanta kanka daga wutar jahannama in kuma aikin sabon Allah ne kana halakar da kanka ne idan abun duniya ya sa za ka bar addininka to ka sai da addininka kenan ko ta ɗaukaka ta duniya ko ni arziki na duniya ko ni abu daban a ce saboda shi zaka iya barin sallah zaka iya yin wani abu na shirka zaka danne ayoyin alkur'ani ka ki aiki da su to ka fifita abun duniya akan addininka akan ayoyin ubangiji subhanahu wataala kuma da yawa ana samun irin wannan yanzu akwai wa'inda sun gane cewa akan bata suke musamman yan bidiya sun gane abun da suke nan shirka ne bidiyoyin ne don hujja ta tsaya akan su tun daga malamai suna ta wa'azi Allah ya ce maza sun ce amma sun riga sun tara jama'a ana kawo musu sadaka dan dubu biyu dubu uku dubu biyar yanzu da Allah yanzu ka tara jama'a suka ce kai duk abin da na tsora ku a kansa nan kuskure ne ba daidai bane za su watse musu ai to ya samu wannan kuɗin da suke samu kaga sun fifita abin duniya akan me akan lahira da addini amma wallahi ba wai duka ba su gane bane akwai wanda suka gane son zuciyarsu suke bi Yahudawa abin da ya faru da su kenan al-ahbar malamin Yahudawa su ma suna musanya ayoyin Al-Qur'ani da dan abun duniya ayoyin At-Taura da dan abun duniya saboda haka suna suna suna lallabin mutanen su suna na musu su bayin Allah ne waliyan Allah ne suna karban kudin su suna karban dukiyan su to duk wanda saboda abun duniya ya bar aiki da Al-Qur'ani to ya sai da ayoyin Allah ya bar addinin sa ya sai da addinin sa so da ka ji tsoron Allah in ka gane gaskiya ka bi ta kawai da akan barna nake yanzu na gane gaskiya na dawo kan gaskiya wannan abun alfahari ne ma ba abun kunya ba amma idan mutum duniya ya sa a gaba za ka gaba yayin to ka bibita addininka akan komai nan ne ka zama mutumin kirki kuma wannan shine zuhudu din kada duniya ta sa ka bar addininka shi yake cewa zuhudu komin dadin da kake ji a duniya idan kana fifita addininka akan rayuwar duniya to kai mai gudun duniya ne ko kana zaune a gidan da yafi kowanne tsada a duniya kana hawa motar da tafi tsada rigar da tafi tsada kana cin abincin da yafi tsada da kyau a duniya in dai kana fifita addininka akan abun duniya to sunanka mai gudun duniya to da gudun duniya a zuciya yake imam ali yake la tashalli ahadin bizudi fa inna zuda fil qalbi karka cewa wani yana da zudu zudu a zuciya yake to kaga ka fifita addininka akan abun duniya wannan shi ake cewa zuhudu to sai ce kuma siffan su ta gaba kuma fasaddu an sabilillah suna hana abi tafarkin Allah wannan dabi'a ce ta yahudawa dabi'a ce ta mushrikai ta kafirai shi yahudu ba wai damuwansa ka shiga addinin sa bane in ya samu ya lalata ka ya lalata maka addininka da ɗabi'anka to nas- abin da ya samu nasara ko ba ku lura ba yanzu yahu- ba yahudi nawa ka sani mai addinin yahudu a duniya inda ko ɗaya ba za ka iya nunawa amma ba na sare ba kiristoci nawa ne a duniya suna da yawa so da su suna zuwa su yi da'awa a shiga addinin su garuruwa ƙauye ƙauye ga sunan suna nan da masallatansu da abin nan ɗinsu a waye masallatai kuma da cocunansu astaghfirullah amma yahudu sai ka je isra'ila in ka je amerika da ka samu wasu in ka je ukraine akwai amma a cikin musulina suke yau suka shiga cikin musulmi suna cewa ka zo kai addinin yahudu wa ya taɓa maka wa'azi a ina ka taɓa gani ana yi a'a ka zo ka zama fasiki shine abin da suke so ka zama ɗan ta'adda ka zama mutumin banza ka zama mai saba wa Allah ta'ala ka ji baka kishin addininka kana kyaman addininka to su in kai wannan ka biya su kawai bukatan su ta biya abin da suke so wannan ko kuɗi za su iya kashewa za su iya baka abin duniya domin a samu wannan amma su ba ruwan su wai ka zo ka haɗe da su kai addinin su a inda haka ne da mun gani da mun ga wuraren ibadan su kaca kaca a garuruwan mu babu su ba sa da'awa sai dai su lalata mutum manzo Allah sai kuma yace kar mu bi tafarkin su لتتبعن سنة من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جهر باب لدخلتموه ذاكو بي حنيوي وانا سكي غبانينكم تقي da taqi zira'i da da za shiga ramin da mu za ku shiga sai sahabbai suka ce yahudu da nasara kenan sai da to su waye yanzu ba ga za ka yi aski irin na yahudawa za ka yi shiga irin ta yahudawa za ka yi abubuwa na ɗabi'un yahudawa amma baka san addinin su ba ai ba su tallata maka ba ba su tallata maka addinin su ba in ce ka zo kai bayanin yahi addinin yahudu ba za ka iya ba amma na kiristoci ba za ka ce sun ce suna cewa annabi isa dan Allah ne suna cewa ma annabi isa Allah ne maryam Allah ce suna cewa Allah uku duk za ka yi wannan bayani saboda su ba sa tallin addinin su suna son su lalata maka naka ne shine fasaddu an sabilillah suna tsare tafarkin Allah suna hana a shiga wannan shine abin da yake faruwa a duniya wasu da yawa musulmi ne amma an cire musu kishin addini sai na ba su sani ba amai da su mulhidai suna ganin kowane addini ma daidai ne kawai kai dai kar ya zama baka da addini da musulmi da kirista da yahudi da mai bautan shanu duk dai kowa dai kawai rahama yake nema wai musulmi ne fa zai ga maka wannan wai in baka da addini kawai shine matsala amma sai na addini sai na roka na roka da shi kana son ka nuna cewa wai shi dan uwanka ne har ka ji wai malami yana da wai wai wai wai wai wai yahudawa da abin nan da nasara da sauransu wai yan uwan musulmi sai ka ji wata yana bayani wai yan uwan mu haba malam a cikin jama'a wa? ba ma boy abokane zaman mu yanda ake faɗa ka ce abokane zaman mu kaga wannan ba laifi tunda ana zaune tare da su amma ka ce wai yan uwan mu ai musulmi sune yan uwanka innamal muslimuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum musulmi yan uwan juna kunu ibadallahi ikhwana haka waka ce wani mutum daban yana zagin Allah yana cewa Allah uku ne bai yadda da Allah ba bai yana zagin manzo sama bai yadda da shi ba kuma ka ce dan uwanka ne sai ya zama dan uwanka sai dai zama abokin mu'amalanka a kasuwa ko a unguwa ko a wani kuma ba dai zama dan uwanka ba ko yana hana a shiga addininka to kaga wannan ɗabi'ar mummuna ne wasu da yawa ba su shiga musuluncin ba don an tattare su ne an hana su shiga ne an nuna musu mutuncin ba abu ne mai kyau ba to shine Allah ta ce innahum sa'a ma yahkum ma kanu ya'malu abin da suke aikata yayi muni fa Allah wannan wani kafa za a daga musu ba magana wani alƙawari ba magana daga kafa abin da suke aikatawa yayi muni mummunan abu suke yi dabi'un sun yi muni munana ayyukan sun yi yawa Allah ta ce to ta yaya zai zama suna da suna suna da wani alƙawari ba su da shi sai ubangiji ta lace la yarqubuna fi mu'mini لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون
ubangiji ta ala ce la yarqubuna fi mu'minin ba sa kiyayewa a sha'anin mu'mini illan dangantaka wala zimma ko ko wani alkawari an sake maimaita kafurai ba sa ba wani alkawari ko ka kulla alkawari da su a zahiri ne amma ba ni sai dai ba su samu dama akan ka ba wa ulaika humul mu'tadun Allah ta'ala ce wayanna sune masu ketare iyaka sune yan ta'adda ga abin da aka yi ka'ida sai su ketare wannan ka'ida sune yan ta'adda wanda suke kafurci suke cutar da musulmi to da kawai nan ba yan uwanku bane fa in tabu Allah ta'ala ce in suka tuba suka musulunta suka shiga addinin musulunci suka daina musulunci zagon ƙasa wa qamu salata suka tsaida sallah wa atawu zakata suka bada zakka fa ikhwanukum fi din to yan uwanku ne a addini a can ba Allah ta'ala ce fa khallu sabilahum ku jale su karku yake su duk wanda ya zama musulmi ba magana ka yake shi to nan ma da aka ce yan uwanku ne a addini shikenan ba maganan yaki baraka je ka bugi dan uwanka ba baraka yaki dan uwanka ba wa nufassilu al-ayati Allah ya ce muna bayanin ayoyin nan dalla dalla liqaumin ya'lamun ga mutane wanda suke da sani wato duk yadda ake bayani akan kafurai yadda ake faɗan sharrinsu da mummunan sakamako da suke da shi ranar alkiyama inda za su musulunta duk wannan abu da babu shi da an yafe musu ta'addancin da suka yi a baya da kafurci da shirka kuma za su je su shiga aljanna in sun mutu ta imani tare da mu'minai qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf Saka duk abin da suka yi a baya in dai sun musulunta sun daina shirka da kafirci to an yafe musu at-taubatu al-islamu yahdi ma kana qablahu musulunci yana rusa duk abin da aka yi a baya na laifi to suna tuba sun zama ƴan uwan ku kawai wannan shine abin da ya faru Abu Sufyan da shi aka hada yaki yakin Uhud shi ya jagoranci yaki aka zo aka jiwa musulmai rauni mutum 70 suka kashe wa musulmai suka zo suka jijjiwa musulmi rauni har manzala ta sallama aka fasa masa kai aka karya masa haƙori haƙorinsa na kusa da fika aka karya masa abu sufyan yayi wannan aiki manzala ta sallama yace kaifa yuflihu qaumun shajju ra'sa nabiyihim wa kasaru rubaiyatahu sai ya mutanen da suka rotsa kan annabinsu suka fasa kan annabinsu suka karya masa haƙori sai za a yi su rabbanta ana ba samu rabo ba sai Allah ta lace a'a yace laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun sai yace wa manzo sama yace Allah ta'ala yace al'amarin ba a hannunka yake ba ya rasulullah za su iya samun rabo in sun tuba sun musulunta yace ko dai Allah ya karbi tuban su lamarin a hannun Allah ne su musulunta ya yafe musu na baya ko kuma Allah ya azabtar da su amma dai azzalumai ne sun zalunce ku me ya faru abu sufyan sai zai musulunta fatau maka wanda ya fa jagoranci wannan yakin aka sha wahala sai zai musulunta a shekara ta takwas a shekara ta uku aka yakin amma bayan shekara biyar shi yake rike da makka aka zo fatau makka manzon su yake duk wanda mutane suka gudu sun tabbatar musulman da suka zo sun fi karfin su mutum dubu takwas manzon su yake man da kala dara abi sufyan fa huwa amin duk wanda ya shiga gidan abu sufyan amincacce ne kar a taba shi wannan karrama shi da aka yi kawai sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shikenan ya musulunta ya musulunta wanda an dade shekara nawa kenan ana gwagwarmaya da shi manzo Allah ya sha uku a can an yi takwas nawa ashirin da ɗaya bai musulunta ma har manzo sama ya auri yarsa ummu habiba wata ran ta kawo mata ziyara sai zo zai zauna akan taburman da manzo sama yake zama sai ta janye shi ta ce maƙiyin Allah bai zai zauna a kan taburman manzo Allah sa sama babanta ne kuma haka aka yi ta fama sai daga baya kuma zai musulunta shikenan ya zama cikin sabon manzo Allah sa sama ga ɗansa ne ya musulunta tuntunin Muawiya bin Abi Sufyan yana cikin masu rubuta wahayi wa manzon Allah sa sama an saukar da Alqur'ani yana rubutawa babansa kuma bai musulunta ba yana yana yana shugabantar Makka daga baya da ya musulunta ba shikenan kaga wa in tabu sun sun musulunta abin nan sun tuba sun musulunta sun tsaye da sallah sun ma shikenan fa ikhwanukum fi din sun zama yan wanku a addini wahshu bin harb wanda ya kashe babban manzala sa sallama wanda aka bashi kwangilan kashe hamza in ya kashe an yanta shi ya zama da shi a yakin hamza yake fako hasan da ya cika masa mashi mashi ya kashe shi babban manzo sama wanda musulunci ya ɗaukaka da sababin musuluntansa manzo sama ya ji ciwon wannan mutuwan ya shiga damuwa ya yi kuka sabai suka yi kuka amma wa shi bin harbi sai ya zo ya musulunta shi ke nan ba ya zama yan musulunta ya zo ya ce manzo sama zai musulunta kaga manzo Allah bai ce a abara karbi musuluncin ka aka karbi musuluncinsa shikenan ya zama dan uwan musulmi kawai abin da aka faɗa wata riwayan manzo sun ya ce to Allah in ka zo majalisi na ka daina facing ina kana kallo na don ina kalle ka ina tina baffa na Hamza hankali na yana tashi ka dan zauna a gefe gefe haka yazo abin nan a wata kisa amma dai ya musulunta har manzo sun ya ce Allah zai wa mutane biyu dariya ranar alkiyama dai ya kashe ɗaya kuma za su je su haɗu a aljanna aka ce washu bin harbi ne da Hamza za su je su haɗu a aljanna shikenan musulunci ya haɗa su kuma fa ikhwanukum fid din sun zama yan uwanku a addini duk gwagwarmaya da gaban da aka yi ta yi shekara ashirin da ɗaya da zaluntar da suka yi taiwa musulmi da kashe guraza a cikin musulunci duk Allah ya yafe musu sun zama yan uwa a addini Khalid bin Walid a yakin Uhudu shi ya jagoranci dawakai ɗari biyu da mayakansu shi ya zagaya ta baje afkawa mutum hamsin da aka ajiye a jabalin roma jabalin roma aka ce su zauna a wannan dutsen ko an ci nasara ko ba a ci ba da suka ga an ci nasara na ɗiban ganima suka ce kai mu je mu shiga mu ɗebi ganima saboda su tare wa'incan masu dawakan ne fa su dinga musu ruwan kibiyoyi da suka zo suka kama ɗiban ganima khalid ya zagaya je afka musu mutum shida kawai suka tsira duk an kashe su mutum shida aka bari auren kai duk sauran suka suka suka suka zo gani haka aka kakkashe wanda aka bari nan aka shiga aka bi musulmi a baya ana ta dukan su ana kashe su ana gudu wani kan ya ankara ya koma madina anan aka karya manzo sama hakori anan aka fasa masa kai anan aka nemi a kashe shi Talhatu bin Ubaidillah yana bashi kariya tun da hannunsa ya shanye tsabar duka manzon sama ya ce man sarrahu an yara shahidan yamshi fil ard falyanzur ila talhat bin ubaidillah wanda yake son ya ga shahidi dan aljanna yana tafiya a duniya a bayan kasa to ya duba talhat bin ubaidillah sai na abakar yace talhat ya kwashi ladan yakin uhud gaba daya saboda ya ta kare manzon Allah ta duka ko ta ina waja wannan Khalid bin Walid sai kuma ya zo musulunta a lokacin sulhul hudaybiya shekara ta shida da ya zama musulmi ya zama me ya zama sahabi shikenan ya zama ɗaya daga cikin sahabbai fa ikhwanukum fi din yanzu ba dama kuma ka zo ka ce zaka rama dukan da Khalid bin Walid ya maka kumanda ne a yaki ba dama ya zama dan uwanka za ku je ku haɗu a aljanna za a je a zuwa aljanna ya zama saifullahi almaslul manzo Allah ya masa laqabi yace takubin Allah ne zarare da za ta fi yakin mu'ta abdabin da zaidu bin harisa shine aka ba tuta na farko manasa ce an kashe shi jafar ya karba jafar jafar bin abi talib jafar sayyar in an kashe shi abdullahi bin rawa ya karba in an kashe shi to ku duba ku ga wa ya kamata ya karba aka ja kashe zaidu bin harisa aka kashe jafar bin abi talib aka ja kashe abdullahi bin rawaha to yanzu wa zai karbi tuta kai ka karba kowa yana tsoro shikenan manzalar ta sama fa yana madina yake bada labarin wannan yakin Allah yana nuna masa yadda ake yaƙi sai ce yanzu an kashe ne. tuta ta faɗi an kashe Zaid bin Harisa Jafar ya karbi tuta ana gwabza yaƙi Jafar yanzu an kada shi an kashe shi wannan ya karba Abdullah bin Rawaha shi ma gashi yanzu an kashe shi to yanzu ana ta tattaunawa sabaina suna tattaunawa za a ba wa tuta can sai Khalid bin Walid sai ya ce shi zai karba sai karbi tutan yana karɓa manzo sun ya ga sabansa a Madina yace laqad akazar rayata sayfun min suyufillah takobi daga cikin takuban Allah ya karbi tutan shine Khalid bin Walid shike ne jagoranci yakin aka yanda aka yi aka zame aka dawo ba tare da an yi asara mai yawa ba tunda su dubu uku sun tinkari mutum dubu ɗari biyu mushrikai ma ba dubu ɗari rumawa dubu ɗari aka dawo shikenan daga nan fa ya zama komanda da manzo sun ya bar duniya sai na abubakar ya dora shi shine komanda duk yakin da aka yi sai na abubakar abin nan khalid ne komandan sa kuma duk inda aka je sai an ci nasara galba ake ci takobin Allah ne zararre bayan ya bubbugi musulmi yanzu yana rana dukan kafirai kuma ba yadda ka iya shikenan ya zama sahabi manzo ya zama musulmi dan uwanka kana fata Allah ya hada ka da shi a aljanna haka aka yi ta tafiya sai a zamanin sai na Umar aka cire shi daga daga komandan yaki saboda wata hikima wasu suka ce ai mutane har ma sun fara ganin kawai nasarar ma kaman a hannun Khalid bin Walid take duk inda ya ji yaki sai ya ci nasara aka ce kai gara a canja shi dai a sa wani nasara daga Allah take haka ya ci gaba da rayuwarsa amma a ƙarshe kuma Khalid duk da kutsawa da ya ta yi a cikin mutuwa amma akan gadon sai rasu yana cewa yanzu ni ina kuka ni yanzu in mutu akan gadona ina kuka ba a wurin yaƙi ba amma ya mutu shahidi saboda maza sun ce duk wanda ya roƙi Allah ta'ala shahada da gaskiya to ko akan gadon sai mutu ya yi mutuwan shahada ballantana kare da ya je yaƙi ya je nan ya je nan to kaga fahimta buke nan idan duk wanda ya tuba ya bar abin da yake na kafirci to fa ikhwanukum fi din yan uwanku ne a addini duk wanda suka yi barnan suka yi ta abun nan sai dai wanda ya mutu a kafirci kafin ya musulunta amma duk sun zama yan uwan musulmi sun zama sabai dai ayi hiran abin da ya faru a baya ko su ba da labarin ma irin makircin da suka yi a baya tare da kafurai a samu wani sirri ubangiji subhanahu wataala yace idan suka tuba suka tsai da sallah suka ba da zakka fa iswanukum fi din yan uwanku ne a addini to ka duba tuban musulunta sai aka hada shi da sallah da zakka kenan wanda baya sallah kamar ba a sashi a lissafi saboda baina rajuli wa baina al-kufri tarku salah tsakanin mutum da kafirci shine barin sallah to ai imani a zuciya ya zaka ka gane cewa mutum mumini ne baya sallah dole sai yana sallah idza ra'aytum ar-rajula ya'tadu al-masajida fashhadu lahu bil iman ya zo hadisi in kaga mutum yana yawan zuwa masallaci ana sallah da shi to ka shaida cewa mumini ne yana da imani cikin mutum takwas wanda Allah ta'ala zai musu inuwa da al'arshi inuwan al'arshi ranar alkiyama akwai wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid mutum da zuciyarsa take rataye da masallaci ina ka je masallaci na zan koma sallah dole ne sallah imaduddin ita ce ginshikin addini man hafizaha fa huwa bima siwaha afaz wa man dayya'aha fa huwa bima siwaha adya'u in ka kiyaye sallah zaka iya kiyaye komai na addininka in kuma ka tozartar da sallah ka walakanta ta to komai yana iya walakanta addininka haka sai na Umar yake ga gwamnonin sa su kiyaye sallan talakawa inna ahamma amrikum indi as-salah a kiyaye ta ginshikin addini ne manzo sama yace ra'sul amri al-islam wa amuduhu الصلاة وذروة صنامه الجهاد في سبيل الله قولوا الأمر الديني شنو مي شنو مسلمتي شنو توحيدي ginshikin da ya tare shi shine sallah abin da ke daga shi kuma a kalle shi ko ina ya yadu shine jihadi fi sabilillah shine kololuwan tozon sa to baka sallah me kake so kace kana so kace kai musulmi in an ce mutum wane fa baya sallah ba mai sallah bane kaga ba musulmi bane kenan don haka musulmi shine mai sallah kuma idan baka sallah duk ayyukan da kake ranar alkiyama ba za su maka amfani ba domin abin da za a fara maka hisabi a kansa shine sallah in sallah ta cika ka du a duba sauran ayyukan a karba in bata cika ba kuma a mayar maka da sallan ka a mayar maka da sauran ayyukan ka kamar yadda yazo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka matasa ku yi sallah kai sallah ka daina rudu duniya ka ta rude ka yanzu mutuwa za ta zo ta dauke ka in aka ɗauke ka baka sallah za a take ka baka sallah don inna ma yub'atu al-abdu ala ma mata alayhi ana ta da bawa akan abin da ya mutu a kansa tun a wannan wata mai albarka wata ramadan ka gyara halayenka ka rike sallah ta yadda ba ramadan abin zai dore maka to haka nan zakka duk wanda baya ba da zakka shi ma yana da matsala a addinin sa za a masa lalas za a kona shi da dukiyansa ranar alkiyama والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يغمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون za a narkar da ita a dinga kona jikinka fiskanka bayanka sasannin jikinka da ita saboda haka da ita za a maka hukuba a mai da ita maciji macijin ya dinga saranka Allah ta'ala ce muna bayyanar da ayoyi ga mutane waɗanda suke da sani masu fahimta ku fahimci sakon ubangiji subhanahu wataala kuma ku yi aiki da shi Allah ta'ala ya ƙara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh